أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يا أمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haka yadda muka saba yau shida ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 wanda ya zai daidai da shida ga watan uku 2025 a gregorian calendar da mana barka da wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin nan ba da izinin allah madaukakin sarki za mu ci gaba da karatun mai albarka a cikin alkur'ani a wannan sura mai albarka ita ce suratul isra'i jiya mun tsaya inda allah madaukakin sarki yake jan kunnen mu cewa kar mu fada cikin abin da bamu da ilimi a kansa domin jinmu da ganinmu da kuma wato kenan zuciyarmu ranar lahira za a yi tambaya wato kenan a kansu da mun ga yadda bayanin malamai suka istinbadin cewa kuma to abinda kuma muke da ilimi a kansa wani za mu iya bayani a kansa za mu iya kuma hukunci a kansa sannan abinda muke da rinjayen zato a kansa cewa ga yadda yake saboda kamansa da abinda yake mafi alkhairi shi ma an rinjayar cewa za a iya bayani a kansa za a iya hukunci a kansa daga na aka samu wato kenai a kiyasi da kardado da kuma wato kenai ilimin kafa da sauran abubuwa makamancin wannan da ake da mafi rinjayen zaton cewa eh haka yake sau da wani lokacin rayuwa dole sai ta tafi da irin wa'annan abubuwa a yau Allah madaukakin sarki yana ce mana bismillahir rahmanir rahim wala tamshi fil ardi maraha kuma kai dan adam Allah yana jan kunnan ka kare kai tafiya a ban kasa kana wato kenan mai tinkaho in an ce marahan ana nufin wato kenan tinkafo ko takama ko isa ko wani farin cikin da yake iya sa mutum a cikin magagi ko wani abu makamancin wannan ko kafafa to duka irin waɗannan abubuwa da aka ce kar ɗan adam ya tafiya a ban ƙasa wato gina a cikinsu saboda tsabar takama ko tamaka ko isa lantakar kal'arda lalle ba za ka iya yaga ƙasa ba ba za ka iya keta ta ba ko ka bula ta ba walanta blugal jibala tulan sannan kana daga kai kana nuna isa kana cire kai a mutane wato kenan tsawonka ba zai kai tsawon dutse ba a yadda kake nan dai duk kokarin daga kanka ne hakan nan dai a hakan din da wato kenan zaka zauna wannan sifa ce daga cikin sifofi wadda Allah madaukakin sarki yake hani a kanta saboda Allah madaukakin sarki ya halici 'ya'yan adam a bisa tsarinsa duka ya sai samu stawa guda daya illa iyaka ya zaɓi su daga cikinsu ya ba su annabci da manzanci da sauransu amma in ba a kan haka ba allah maɗaukakin sarki ya sa 'ya'yan adam duka guda ɗaya ne annabi adam alaihi salatu wasalam shi ne babanmu na na hawa a matarsa ita ce umarmu duka mu 'ya'yansa ne duk 'ya'yanmu uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya mene bambanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum min adam wa adamu min turab dukkan ku ƴaƴan annabi adamu ne adamu kuma wato kenan daga ƙasa aka yi shi saboda haka babu bambanci la fadla li arabiyyin alal ajami wala li bada alal aswad illa bi taqwallah babu bambanci ko fifiko ga balarabe akan ajami ko kuma farar fata akan bakar fata sai dai wato kenan ta hanyar tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya fi wani tsoron Allah to shine wanda yake mafifici don haka wannan aya tana karantar da mu wato kenan tunatowa da asalin mu cewa duka mu ɗaya muke don haka musulunci ya yarda cewa tun daga shugaban ƙasa har ya zuwa wanda ya fi kowa kaskanci a cikin al'umma za su shiga sahu ɗaya a sallah yadda duk a gaban Allah madaukakin sarki ake idan an zo sallah za ka hansu da kowa za a zo a shiga liman kaɗai aka yadda ya shiga wato kinan gaban mutane saboda haka ka ga ya nuna cewa kamar duk ɗaya ne idan an zo kalmar tauhidi wannan kalma ta la ilaha illallah kowa in ya furta ta zama musulmi inda zuciyarsa ta dauka don haka ma ɗaya ake in an zo zakka iyaka abinda aka ce mai kuɗi ya fitar haka mai ƙaramin kuɗi haka mai babban kuɗi in ya kai geji kaza ya fitar da kaza just calculation ne haka kuma aikin hajji ba a ware ranar hajji na alhazai na masu kuɗi da na talakawa ba rana ɗaya ce duk rana ɗaya za kuma arfa ɗaya ce za a hau kuma duka wannan kayan da a saka wanda zai tabbatar maka cewa kullukum min adamu adamu min tura don haka babu wani bibiko saboda haka ɗan adam ya ji cewa shi wani na daban ne to kaga wannan bata taso ba kuma baya daga cikin sifar mu'mini inna tawadu amin kisalil muttaqi wa bihi taqi ila al ma'ali yartaqi lalle tawadu yana daga cikin dabi'ar wato kenan dan adam mai tsoron Allah kuma Allah madaukakin sarki yana daukaka dan yana daukaka dan adam wato kenan in yayi tawadu wani malami yana cewa wala tanshi falqa fawqa al-ardi illa tawadu'an fakam ta hata ha ƙaunin humominka a rafa'u kada kai tafiya a ban ƙasa face a cikin tawazu ni mutanen da suka fi ka ɗaukaka nawa ne suna ƙarƙashin ka ne ka an tara su an sa su an binne su a cikin ta kuma sun daddige sun zama wanda sun fi ka komai kuma kai ma kayan da sun fi ka mulki sun fi ka ilimi sun fi ka kuɗi sun fi ka daraja sun fi ka ɗaukaka yadda kuma suna cikin ƙasa to kai wanda ɗaga kai za ka yi wata gina a ban ƙasa wayin kun tafi izin wa hizin waman atin fa kan mata qaumun humuminka amna'u idan kana ga kana da security ko ina za a iya baka kariya za a tare ka tazan za a tare ta nawa ne mutanen da wato kenan suka fika wato kenan wannan karfin security din yad kuma ta shiga ta zare su ina su fir'auna ina su manya-manyan mutane makamantansu ina su haila salasi wadda su zakuna suke gane su wasu ma yadda da abin nan ba ina su iriyar sharon wadda ke duk kayan yakin duniyan nan yana tare daga kilomita 20 ko 50 za ka taho suna kallon ka yadda kuma ta zo har inda yake kuma ta zare shi yau ba sharon ta tafi da shi to saboda haka babu abin da za ka iya abin nan nuna wa mutuwa wata ran za a ganka watakina a cikin turbaya ko kaki ko kasu saboda haka dan adam watakina ba shi da wani abin da ya kamata a ce ya kaskanci a yi daga kai a kansa allah maɗaukaki zai ce latin shi fil ardi maraha ina ka nan takarika al'arda kai ba za ka iya wato kenan keta kasan nan ba saboda ka taka sosai saboda suke ta ɗaha ai ma'ana ɗa'aha ka taka kasa sosai tafi karfinka ya gata tafi karfinka ya gata don haka girman kai wato kiran bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana cewa alkibriya uridai girman kai kwarjalle na ne man na za a nifihi wa za a duk wanda ya ce zai shiga nima ina ciki mai jayayya da ni da shi zan yarbar da shi zan yarbar da shi da haka ka ce ina ka lan takar da lafta ba za ka iya keta kasa ba saboda wato ke girman girman kanka kuma girman kai karshen ta yakan kai mutum zuwa ga tunani wanda yake mummuna akwai wani sarki da aka kai bayi a kasar saba'i an ce asalin sunan sa ma daga garin saba'i din a cikin kasar yaman ya tabo da daga sunan da shi kafa garin saboda mulki da Allah madaukakin sarki ya bashi ya yaga ƙasa sosai ya kama yana da sojoji ya kama sarakuna ya karya ya kama masu arziki ya karya gabar da yamma a duniya duk babu inda ya shiga ya tabbatar cewa iyaka nasa kewaya wannan wancan lokacin babu wani kuma wanda zai iya daga kai a kansa ya ce mun samu abin da wani bai samu ba mun yi abin da wani bai yi ba da haka yanzu abin da ya rage kawai gobe in rana ta fito za mu faɗi mu mata sujada mu ci daɗi sau da haka yana kafafa yana nuna isa washe gari rana ta fito ya da faɗi ya sujada jama'a su duk suka faɗi suka yi sujada dalilin da aka samu wato kenan bautar rana ta farko kenan sujada a rana ana kiransa sabai saboda wato kenan riba cewa bayi da yake yi aka ce katalar muluka wa saba'u nasin ya kashe sarakuna na duk kasa a wani lokacin ya kuma ribaci mutane shi sa ka samu suna wato gidan sabai amma yau ina yake kuma girman kansa ya kai shi zuwa ga wato kenan tunanin da kuma in ya shiga wuta ya shiga wuta har abada wato kenan to saboda haka Allah madaukakin sarki bai yadda wato kenan mai girman kai ba mai yadda wato kenan daidai muke da kowa kuma Allah madaukakin sarki kamar yana nuna sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tawada hadu illa rafa'ahu Allah duk mutumin da ya tawadu Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai kyale shi ba face wato kenan sai ya daukaka darajarsa in kuma yin daukaka Allah madaukakin sarki zai iya ajiye shi ajilan aw ajilan to mu ji malam kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha
Allah madaukakin sarki ce kullu zalika dukkan wa'ancananka dukkan wa'ancan kullu zalika zalika kalma ce wadda take za a yi amfani da ita a jam'i za a yi amfani da ita a mufradi asali tun daga inda muka faru da Allah ce cewa bauta wa Allah bada kudin sarki shi shi kadai uka zana muka Allah ta abudu illa iya wa bil walidayni ihsana aka dinga hana kaza kaza kaza to tun da wannan abubuwan da Allah bada kudin sarki ya hana tun daga wancan ayan har ya zuwa nan da aka ce wala tamshi fil ardi marhan inna Allah madaukakin sarki ce kullu zalika dukkan wa'ancananka zalika dukkan su gaba ɗaya su kenan ce zalika za a yi amfani da shi a jam'i za a yi amfani da shi a mufrad kana sayyi'uhu munin sa ya kasance makaruhan abin wato kenan ki a gurin ubangijinka inda rabbika gurin wato kenan ubangijinka wannan shi ne da tukinan wasu daga cikin malaman kira'a suka daga karta wasu suka ce kana zalika sai ya ata dukkan waɗanda sun kasance wato kenan laifi ne sai suka zo da mufradinsa guda ɗaya ta kwace sai yi uku laifin waɗannan abubuwa ɗin gaba ɗayansu in ka tara su to a gurin ubangijin ka makaronin abin ƙi ne allah maɗaukakin sarki wato kenan baya son irin wannan wato kenan laifuka ne allah madaukakin sarki wata kenan baya so al'imam al-kurdubi ke cewa isra'ilar ulama malamai sun yi istinbadi a cikin wannan aya biyu da muka karanta musamman ta farko ala zamin ra'asi wa ta'atihi sun yi istinbadi a kan zargin rawa da kuma aiwatar da rawa rawa hakan na mutum dan musulmi ka gan shi yana rawa saboda ana kiɗa ya ji daɗi ya menene yana ta rawa yana ta rawa malamai sun yi istinbadin harancin yin rawa wato kiran da wannan aya din imamu abu da wafa ibn aqil yake cewa kad nassal qur'anu ala nahyi an raqasi hakika qur'ani ya fitar da nasi bolo bolo cewa an hana wato kenan a ga 'ya'yan musulmi suna wato kenan rawa kuma yadda ke cewa wala tamshi bil ardi marha kada ku yi yawo a ban kasa kuna wato kenan kafafa kuna isa sai suka ce kenan rawa da wannan tafiya ta kafafa din sun yi kama saboda mushabaha kamar yadda za a ce an haranta shan nabis shine tsini idan aka shi da inabi ya kwana biyu ko uku ya tsani in ka sha ya yi watakin zai iya sa maye zai iya sa magagi don haka sai suka ce shansa daidai yake da shan giya saboda aya ko kuma mula da take can kullum muskirin kamar don haka abin saboda kenan da rawa da lokacin da ake kaɗe-kaɗe da tafiya ta takama da nuna isa duk kusan abubuwa ne guda ɗaya don haka da wannan suka yi amfani wajen nuna cewa kaɗe-kaɗe da suke sa mutum ya ji daɗi yana rawa ana samun abin da ake kiransa a ɗarab ana kiran abin da ake kiransa albatar ai mutanen makka lokacin da suka zo yakin badar cewa suka yi za mu je mu mu yi rawa mu yi kaɗe-kaɗe mu yi badaru duba nuna isa ne da kafafa ba wata ganin a gani yan mata su zo su mana kiɗa su yi waka mai rawa suka ce to duk kusan abubuwa ne guda ɗaya don haka ƙwallo-ƙwallo ƙur'ani ya taɓa kan cewa kiɗa da rawa da kawai irin abubuwa wanda abubuwa ne wanda suke haram domin suka ce da ɗan adam daga wani yanayin siffa wadda take ta mallakar kansa su kai shi zuwa ga wata siffa wadda yake zai iya losing control don haka suka ce wato kenan haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya haranta ballantana kuma ya zama an addinantar da shi ya zama wata kenan ana yin rawa ana yin kiɗa wai da sunan addini kuma an samu wasu tsageru wanda suka za suka ja suka tsaya wajen yaɗa waɗannan abubuwa ɗin da sunan addini ɗazu ɗazu na bi wani mutum wanda ake ce masa wani dan antin nan ya zo ya zo na ya yi wa'azi ya yi wa'addu'a a mutane kuma ya ce kuma da kansa tsaba tsageren shi ce nifa mashayi ne aka kawo wiwi ya kunna ya sha ana ce masa shugaban faida mai din faida mai mai mai dazu dazu nan ba tsakanin sallar magariba da isha muka ga wannan abin da ni da limamin wannan masallacin su ne suke yaɗa wannan akida da sunan yaɗa faida da sunan maulidi in kai magana ce ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kuma kwata kwata annabi sallallahu alaihi wasallam bai hanyar karantar wasa ta sha bamban da wannan baulun baidu kuma al'ummar mu ne wannan abu suke shigowa kuma sun yi tsaurin ido sun ja sun tsaya sai sun yi hada wannan abu wanda mutum ya ce shi Allah ne ya ce kowa Allah ne ya ce komai Allah ne aka ce wata rana gungun mata sun je gidansu za su gaishe shi ya ce shi ba zai fito ba shi da lafiya suka matsa ya ce ayan daura masa drink suka su gaishe gaishe suka gaishe a to yanzu Allah ba shi da lafiya wani irin Allah ne Allah an daura masa drink wani irin Allah ne su ne fa suka ja suka tsaya sai sun yada akidar mu malaman su suna ji suna kallon su wallahi ba su musu inkari ba saboda ai a gurin malaman suke ji su albin ba za su iya fitowa kan mimbari su faɗe su ba su gwada su da waya ya tsagelu su za su iya su yada ta a duniya da yake kuma yanzu al'ummanmu duk abin da ka kawo ko za ka samu su karba duk abin da ka ɗaga kana tallansa ko zagin allah ne wallah za ka samu wani za su bi ka saboda ba kowa ne a ganin kuma saboda allah mara kai kwanci ya alkawari jihar nan sai ta cika amma bai alkawari aljanna sai ta cika ba kuma ya alkawari cewa kaɗan ne suke fahimta majority na mutane ba sa fahimta sannan allah maɗaukakin sarki ya ƙadar cewa ta hanyar kiɗe-kiɗen nan da rawar nan dujan zai zo shi kuma in dujan ya zo na rantsa da girman allah duk mutumin da yake saurara kaɗe-kaɗen nan kiɗan zai zo da kaya dujan zai zo da kaya kiɗa billahi lazi la ilaha illahu ko ɗaure shi aka yi da sarta allah sai ya je shi miji sai daure matarsa da take jin wannan kaɗe-kaɗen billahi lalala sai ta tsinke igiyan nan sai ta tafi mace za ta daure mijinta wallahi sai ya tafi ɗa zai daure ubansa wallahi uban sai ya je uban zai daure ɗansa don haka kamar ana paving way madujal ne ya zo shi idan ya zo shi an gama masa aikin komai da komai kawai jida zai yi to duk wanda ya bi shi kuwa to ya san wata kenan inda zai kai shi inda zai kai shi kuma ko da littattafai namu na kurkusan nan sun karantar da mu irin wannan ko mai ganji ka ba ce mai ganga maki Allah in ya ɗauki gangarsa yakan je dandalin nasa shaidani yakan tashi yana gayya gidan kowa wanda ya amsa gayyarsa can zai kai shi gun gayu shi ko gayu zaza ne cikin zurfa mutawa ko kada ce a gori wanda yake cewa ina makaɗi uban bidi'a da shi da ubansa shaidani da mai murnar abin da yake Allah ya la'ance su kifi mai gida a shi ma ya la'ance su tsuntsu mai gida a sama shi ma ya la'ance su duk wani akan mai kiɗa ne da ganga a cikin littattafan mu nan kurkusa wanda suke mana wa'azi suke mana gargadi amma mun tuttura su mun ajiye a gefe mun ɗauko shi ta hanyar wata gidan jahilan da wasu wuce addini ba ko kuma mutanen da suke da wata manufar da ake kokari a ɗora sa kansa su ma ba su san amfani ake yi da su ba a wajen yaɗa wannan abubuwan to saboda haka malamai nagari sun yi istinbadi da wannan aya cewa wato kenan rawa wato haramu ne al-imam al-qurtubi da kansa yake cewa hakika na gani da idona a rayuwa mutanen da sun kayyane a shekaru don yace babu abin da kai ta kai ka ga mutum da gemu yana rawa ko kuma ka ga mutum da furfura wato kenan yana rawa yace wallahi har sai da ya rantsa ce wallahi laqad ra'aytu mashayika na ga shehunne tun zamanin imam al-qurtubi fa wannan da muke karanta littafin sannan yanzu al-imam al-qurtubi tun a kurdoba wannan littafin wanda ba wani ba Allah ko nan ya samu set din saboda Allah saka da masa da kai yake cewa wallahi tallahi nace zakar aitu mashayika fi umri na ga shehinne wanda shekarunsu ya kai nawa daidai lokacin da yake rubuta wannan tafsiri wajen mujalladi 20 din nan ya ce ma ba na lahun sinnun minar tabassumi shekaru wato kenan ya kai musu gwargwaron yadda sun kai matsayin in suna zanne saboda kamala murmushi ma ba za ga suna yi ba saboda kullum kamar za ka siffarsu ta natsatsu ne fadalan anid da hiki ballantana ma a ce suna kyalkyala dariya a cikin mutane amma ma a idami makhalatati lahum tare da wato kenan cuɗanya ta da na yi tsakanina da su sai na ga mutanen za su zo su ana ganga suna tsalle suna rawa da suna su malamai ina wa addini haka nan yanzu ka taɓa gani wani sahabi ya zo ana ganga yana tsalle yana rawa ko kuma wani annabi eh to saboda haka malamai sun istinbadi cewa wato irin wayannan abubuwan mai kamala ba zai yi su ba Allah madaukakin sarki kyashe mu to mu ji alamu zalika mimma auhe ilayka rabbuka min al-hikma ولا تجعل مع الله إلهنا كرا فتلقي في جهنم ملوما مدحورا
الله مرحبا كذا كيتي ذلك وإن الأول لك جدو أها هنا إنا مما أوها إليك ربك yana daga cikin abin da ubangijin ka yi maka wahayi a kansu min alhikimati na hikima domin waɗannan abubuwan da aka tsara a baya din nan tun daga kan tauhidi wa qadara buka Allah ta'budu illa iya da kyautata wa iyaye da sauransu da abubuwan da aka harhana mu dukansu suna cikin abin da ubangiji ya yi wahayi a gare ka na hikima wanda zai gina al'umma abubuwa in mun bi su a baya za mu ga wato kenan al'umma ne ake so a gina saboda ya shafi haƙoƙin jama'a ne duk abin da kake lokacin da kake rawa ba kai kai kake rawa ba al'umma da suke kallo yara kanana za su tashi su gani za su tashi su gani su kuma yara abin da suka tashi su gani su dauka shi ne addini in ka taba su kace ai haka muka gani iyaye da kakanni ana yi ba kowa yake da damar a cikin sa zai karatu ya tantance menene abu mai kyau da menene abin da ke bashi da kyau wato kina a ciki ba saboda haka wannan yana daga cikin abin da ubangiji ya maka wahayi na hikimar da al'umma za ta zama takabu don haka sai ya ƙara cikancewa da cewa wala ta ji alma Allah ilahan akar ya fara da tauhidi wa ga dara muka Allah ta abudu iya illa iya ko sannan ya kawo har ya zo na sai ke sai maka kuma duk wala ta ji alma Allah ilahan akar kada ka sanya wani abin bauta daban tare da Allah madaukakin sarki yau kar ka ce kana bauta wa Allah kuma kana bauta wa wani ba Allah ba ma'ana za ka bauta Allah madaukakin sarki ka zaka bauta masa kai tsaye kenan ko kenan ba za ka bauta wa wani ba Allah ba sannan ba zai zama kuma kana bauta Allah kuma kana haɗa shi wata kenan da wani ba ko mun ga kafiran makka da suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu da muke da Allah wajen 360 a cikin ɗakin Ka'aba kan naka ɗaya za mu zama muna bata lokacin ka zo kan mu tare mu bauta Allah lubu naka guda ɗaya mu ƙara sha kan namu kawai sai a bauta su tare aka ce musu a'a ka gaya musu la abudu wa ta'buduna wala antum ajruna ma a'budu wala ana abidun har abada kenan ma abadu wala antum abidun kuma har abada ma abud ko lakum dinukum wali dini to saboda haka kar kai haka kar ka hada Allah madaukakin sarki tare da wani wajen kafin jahannama sai a jefa ka a cikin wutan jahannama domin ina Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha za a jefa ka a cikin wutan jahannama maluman kana abin zargi za a zarge ka za a ce maka kai koya akai haka alam yatikum nazir za ka ce bala ka ja ana nazir wa kazzabna wa kunna ma nazalallahu min shay sai ta a'a haka ne an saukar muku da wa'ayi da wahayi an zo an muku wa'azi an muku gargadi kuka karyata kuka ce Allah bai saukar da abin in antum illa fi dalalin kabir to lalle ku kuna cikin batawa da suke mai girman gaske to da haka sai a jefa mutum a cikin wuta ana zargin sa madahuran abun wato kenan korewa daga rahamar Allah madaukakin sarki madahuran bi ma'ana madarudan abun korewa kuma kora irin ta walakanci ba ordinary kora ba akwai kora da za a kore ka ka tafi da izzarka amma akwai kora ta walakanci yau ba kora da korar kare ko yau da korar kare amma ka korar kare za a yi maka korar kare saboda me ka yi shirka da Allah madaukakin sarki don haka yan uwana musulmi mu daɗa karanta babin shirka mu daɗa nisantan abin da wata ke ne yake kawo shirka a duk abin da zai kawo shirka alkidamu ne nabi sallallahu alaihi wasallam wal maradu kullu man sami'a al ayata wannan magana ana yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma fa manufar shine duk mutumin da ji wannan aya hukuncin ya hau kansa aka kebance shi aka ce masa shi shi kadai wala taj'al ma allahi ilahan akar Muhammadu karka sanya wani abin bauta tare da Allah madaukakin karka yi hakan nan in ka haka ga abin da zai faru ga implication ne da shi ake ko amma wa ake nufi duk mutumin da ya ji ayar nan to shi ma haka ne sau da haka muradun shi shi ne wato kenan man sanya al'ayata to mu ji mala afa asfikum rabbukum bil banina wa takadha min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan azima
to dan adam yana da ɗabi'a ta son kai a rayuwa komai so yake na alkari ya zama wata kinan nasa ne don haka mutanen maka sun yi hukunci hukunci shine suka ce mala'iku su ne 'ya'yan allah kuma mata ne don haka duk inda mace take ma 'yar allah ne amma kuma abin mawagi shine matansu suna aifan 'ya'ya mata su safi 'ya'ya maza amma su suna da maza suna da mata kenan amma Allah madaukakin sarki shi nasa ƴaƴa mata ne ka almalaikatu banatul lahi shine Allah yake tambaye su yake tambaye su afa asfaqu rabbukum bil banin yanzu zai yi ubangijin ku ya kebance ku da ƴaƴa maza shikenan ƴaƴa maza na ku ne wattaka da dole malaikati inatan shi kuma Allah ya zama ya rike ƴaƴa mata daga cikin mala'iku hakan din kuna ga wato kenan kiraban naku yayi daidai tilka idan kizmatun diza ba ku yi rabu na adalci ba yau da ku da Allah kan waye ko wani ne sun yadda Allah ne ya fi shi ya fi su don shi ne wanda yanka za'alta maka da sama ta Allah ya kullu nan Allah sun yadda Allah ne ya sama Allah ne ya kasa Allah ya kaza Allah ya kaza shi ne babba kenan ko amma shi suka bashi yaya mata su kuma suka ɗebe yaya maza nasu ne kuma suka tsakuri mata kuma duk suka hada kuma duk wato kenan nasu ne kaga rabar da su wato kenan babu maganar adalci a ciki a hankalce kuna ga hakan din zai yiwu Allah madaukakin sarki yake bance ku da yaya maza shi kuma wato kenan ya dauke na mata kai innakum la taquluna qawlan azima wallahi ba ku sani ba kuna faɗan magana da cikin mai girman gaske kwata kwata ma mattakaza Allah bin waladin wa ma kana ma abu min ilahi Allah madaukakin sarki ba shi da da ba shi da da kuma babu wani abin bauta tare da Allah madaukakin sarki bilhassani ma lokacin da aka fara cewa allah maɗaukakin sarki yana da da ta kalu sama wato ya tafattar na minu a dalilin wannan magana sai da sama ta kusa take ci sama sai da ta kusa ci watan shakwal'ar ƙasar nan sai da ta kusa take ci wata kirin jiba da hadda duwatsu sai da suka fara rushewa suna faɗowa me yasa an da abdurrahman walada saboda sun ce allah maɗaukakin sarki yana da da to in suka ce yana da ya ba ai karin wato kenan abin nan ne ko yau saboda haka in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk komai da ku gani wato kenan bawan Allah wa rabbi dan haka innakum la taquluna qawlan aziman magana ce wanda kuke baki girman ta ya fi karfin wato kenan abin da kuke zaki kuke zato don haka ku ma'ana wannan shine ku daina irin wannan magana ku koma ku yadda cewa Allah madaukaki sarki ba shi da ɗa to mu je malam ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
Allah madaukaki sarki ce wala ga da hakika sarrafna fi hadha alqur'ani mun sarrafa wato kenan misalai da wa'azozi da wato kenan karantarwa da hikima da kuma bayanan hukunce-hukunce da kuma bayanan abubuwa da suka shafi rayuwar duniya nan gaba daya da da suka shafi ibada da da suka shafi mu'amala da kuma abin da ya shafi lahira da tarihin al'ummomin da suka gabata daban-daban duk mun sarrafa su wato kenan a cikin wannan wato kenan littafi da wa'azi ko da sauransu sannan da kuma tasrifi ne ma'anar tasrifi na farko kenan kaga tasrifi ma'anarsa na biyu shine wato kenan kamar inda sha abin da ya shafi loga wannan abin da ya shafi addini abin da ya shafi loga ta sarrafi shi ne ba wata kenan jujjuya kalima daga fa'il zuwa maf'ul ko kuma daga masdar a samu wata kenan fa'il a samu fa'il a samu maf'ul a samu wata kenan jam'u kaza jam'u killa jam'u kasra da dai sauran irin wa'ina abubuwan duk in ka duba ayoyin alkur'ani da kalmomin da suke ciki akwai duk wa'innan tasrifat din a ciki tana akwai tasrifin riya da Allah madaukakin sarki yake jujjuya a shi ne inkilabun riya iska ta kada nan gobe ta kada jan ko kuma tasriful umur yau ana cikin wadata gobe ana cikin talauci yau ana cikin kwanciyar hankali gobe ana cikin rikici yau ana cikin damina gobe ana cikin rani yau ana ɗari yau ana azumi gobe azumi ya tafi irin waɗannan abubuwan canje-canje da allah maɗaukakin sarki yake yi duk ya bayanin waɗannan canje-canje wato kenan a cikin alkur'ani me yasa da ya zakaru don su da kyau a zancen wanda yake da ikon ya jujjuye waɗannan abubuwa ɗin to fa yana da power yana da abin da ake kira ultimate power wato yana da ainihin asalta wato alhaƙiƙi mulki da ƙarfi wanda yake tabbatacce shi zai jujjuye komai da komai ya karɓi ran wanda ya ga dama ya kawo wanda ya ga dama duniya ya yi ruwa ya komai ya tsiri duk tunda ake yadda ya tsara abubuwa ya kawo rana ya dawo da ita ta ɓace ya kawo wata ya ɓace kawo taurari su ɓace ya jujjuya abubuwa duk yadda ya ga dama shi ne ta ko duk bayanin sun zo a cikin alkur'ani me ya sa muka yi haka da ya zakaru don su da ke wa'azi shi sa kace fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka dauka a rayuwa zai baka cewa Allah madaukakin sarki kwaya ɗaya ne da in ba shi ba ba wanda ya sarrafa duk abin da kaga dan adam yayi ana kiransa discovery discovery ganowa ne kawai yanzu duk abin da ke cikin masallacin nan na lantarki da gine da komai da komai mu abin da muka yi mun gano ne kawai in muka dauki wannan muka hada da wannan zai ba mu kaza shine fa kuma abin da muke hada din wannan madda din substance da muke hadawa already dama yana ne establish akan kasa kawai ka dauki wannan da wannan da ka jona ya baka wani yanzu ne muka gano gobe ma za a gano wani wanda yake wato kenan ya fi wannan da sauransu amma ba mu taɓa kirkirawa wani abu daban mu daga gefen kanmu ba ka ce mata can neither be created no destroyed ba inda za ka iya kirkirawa wata mata daban bayan da za ka yi destroying ɗinta kuma zan babu abinta sai dai ka yi canjin ɗinta from one company to another haka ne to saboda haka kuma duk company sun Allah madaukakin sarki yayi in ka kone abu ya zafi da hayaki da mai dusa su tashi da toka ka canja shi wani yanayi ka kuma da shi wani wato kenan yanayi ne to duk wannan tasrifin da muka Allah madaukakin sarki ce da ya zakaru wallahi dan su doki wa'azi ne kawai amma abin mamaki shine wa ma yaziduhum illa nufuran wani kuma sai na kara musu gujewa Allah ba ɗauki zargi maimakon su gane hakan din sai kuma suna kara girman kai suna kara ɗaukaka musamman a wannan zamanin ɗan adam yanzu ya zama yana da ƙarfi yana da bama-bamai yana da abubuwan karewa jifan abin in an jefo bam aerial bombing da sauransu yana da jiragen da za su je su ɗauko masa labarai yana da zai iya controlling jirgi zai tafi shi kaɗai ba mutum a cikinsa ya je ya yaƙi yana da robot wanda za su je su yi a kakashe robot ba dai mutum ba su yana gefe yana controlling duka wa'annan abubuwan da ke sarrafawa dan adam maimakon ya gano cewa mazdar ɗin wannan abin ubangiji allah maɗaukakin sarki ne cewa duka tushen wannan abun masdarinsa daga Allah madaukakin sarki ne sai ya kara tawadu to a daidai lokacin da yanzu dan adam yake gani shi yayi karfi ya ci gaba zai iya yakan duniya wato kenan baki da don haka zai abin da ya ga dama ya kome kuma ba a kome shi ko ba magafuri ba ba ya feshi ba domin gata to mu ji alarama قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا
to Allah ba da kwaji da yake ce kullum ya Muhammad ka gaya musu ka gaya musu yanzu suna ga sun yi karfi ko yau za su yi yakan duniya za su yi jefa bom kilomita dubbai su je su yi duk abin da suka ga dama suna ga kamar abin da duk da dai a cikin sarrafa abubuwan da ubangiji ya halitta suke ka gaya musu laukana ma'ahu alihatu da a ce bayan Allah akwai wasu alloli wadda suke tare da su shi ayo sun yi da Allah ne shi akwai wasu alloli kuma wadda suke daban su ma suke da wata fawa tasu kama ya kuluna kamar yadda suke fada kama ta kuluna kamar yadda kuke fada to izan kenan in har haka ne fa wallahi labtagau ila zal arshi sabilan da sun nemi hanyar da za su saukani shi ubangiji mai al'arshin tabbas da a ce akwai wani Allah shi ma ya kai matsayin a ce shi Allah ne da duk kullakullan da yake shi ne ya ga ya taba wato kina Allah ubangiji mai al'arshi sai ya san yadda zai yi ya samu fawa a kansa ya yaƙe shi ya gama da shi ko kuma ala akalla su gauza kowa ya san wato kenan a matsayinsa saboda zai tura yan gangane zai tura kamarori su su dauko hoto zai je yayi me zai je yayi me yana ta kokarin wato kenan ittisali zuwa ga Allah dan ya shirya ranar da ya gane karfin Allah ya shirya ranar da za a yi fada to amma kuma hakan nan ba hakan bane saboda haka babu dan adam wato kenan bayan da ya iya akan wannan subhanahu سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا Allah madaukakin sarki ce subhanahu wataala sarki ya tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki dama muka ce in ka ji an ce subhana a cikin alkur'ani wato kina abubuwa ne wanda yake zuwa da dahash sai an faɗi abubuwa na mulkin Allah madaukakin sarki da kudurarsa inda zaka ji an ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki duk wayannan abubuwan da ake yi Allah madaukakin sarki shi ya bada dama akan su kuma shi ya tsara su don haka sarki ya tabbata a gare shi sarki wato kenan na har abada wa ta'ala kuma ubangiji ya ɗaukaka ma'ana ya fi ƙarfin wannan abubuwa ya fi tawar shi ayin na ma'amuru za a rada shayan a ya kula da hukun fai kunu da duk abin da suke yin nan kawai na kallon su ne ya kuma ba su lokaci yawwa sadaka in ya gada masu yace abu ya yi domin shi allah madaukakin sarki shi ne yake sarrafar da abu da sababi shi ne yake sarrafar da abu kuma ba tare da sababi ba ko da sababi ko babu sababi don yace zamo shi kenan sai abin ya zama in ya ce kare ya zama shi kenan sai ya zama abin wato kenan ba zai zama ba saboda haka yanzu in an tara duk abin da suke guda in an ce abubuwan su tashi sai amfani sai su yi amfani in Allah madaukaki su cikar su yi ba zai ba su yi shi kenan magana wato kenan ta mutu dan adam ne yake yin abu da sababi da duk kuma dalili amma ubangiji Allah lamarin sa ya zama biyan wato kenan sababi subhanahu wataala amma ya kulu na ulawan kabira duk abin da suke faɗan nan Allah madaukaki ta ya dauka ga gabarin mu daukaka wanda ke mai girman gaske saboda duk abin da ake faɗa na naƙasu a cikin siffar Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki babu naƙasu wato kina a cikin wato kina siffarsa to mu ji mana yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
Allah maɗaukaki sarki ce tusabbihu lahu samawati sab'u sammai guda bakwai din nan sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku suna tasbihi a Allah maɗaukaki sarki ma'ana suna cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saboda sun sun san kudurar Allah madaukakin sarki wal ardu kasa su ma guda bakwai su ma suna tasbihi suna ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa man fihinna da wanda suke cikin su su ma suna cewa subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim su waye mun suke cikin su su ne mala'iku ko mala'iku su ne suke cikin samu su suke cikin ƙasa kuma wasu halittun da Allah madaukaki sarki shi ya san su yawa ko kuma in ma akwai wasu halittu wanda ba mala'iku ba a cikin samman cikin ƙasan to duka dai wato kenan suna yin wato kenan tasbihi ma Allah madaukakin sarki anan Allah ce wa man fihinna ya ba su sifata masu hankali to in mata maza su ne matan masu hankali suna ke kira su hunna yace wa man fihinna da wanda suke cikin su me yasa saboda ya ba su aiki na masu hankali ce su tusabbihu lahu ko yusabbihu lahu saboda tasbihin da suke ai tasbihi aiki ne na masu hankali don haka sai Allah ce da wanda ke cikin su sai amfani da fi hinna wato kenan bai ce wa man fi ha ba a nan gurin saboda haka Allah madaukakin sai ba su wannan sifa wa in min shay'in babu wani abu a ban kasan nan illa yusabbihu bihamdihi ba ce yana yin tasbihi da godiyar Allah madaukakin saki ma nana ta subhanallahi wa bihamdihi walakin sai dai yadda lamarin yake kudin na tabbahu na tasbihan ba kwa fahimtar tasbihin da suke suna yin tasbihi da irin yaransu suna yin maganganu wato kenan da irin yaransu wajen godewa Allah madaukakin sarki amma ku ne wato kenan ba kwa ganewa wannan tasbihin wato kenan da suke yi to anan malamai sun suna da fahimta guda biyu akan tasbihi wato kenan na sauran halittu da ake wa imin sha'in ko ko ma menene yana yin tasbihi kenan kaga ba mutane kadai suke yi ba ba mala'iku wato kenan kadai suke yi ba daga fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wata rana yana tafiya da sahabbansa sai ga wasu kaburbura guda biyu sai ce innahuma la yu'azzibani ba ma yu'azzibani fi kabirin wa'annan kaburbura guda biyu ana musu azaba tabbas na cikin ma'ana kenan amma fa ba wani abu ne mai girma ba a idan mutane amma ana musu azaba sai faɗi laifin da suka yi ake musu azaba ɗayansu yana yawo da annanimanci ɗaya kuma in zai fitsari baya wuya sai je a ko'ina ana kallon al'aurarsa saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa tankan dabino guda daya dan azan zarban dabino wannan ganyen dabino haka kawo wata riwaya tace sai tsaga biyu ya tona rami a nan kan wannan kabarin ya binne rabi a nan haka wata riwaya tace karyawa aka yi aka binne a nan aka binne a nan duka guda biyu su zo sai yake cewa lalle za a iya samun sauki a gare su sai yace malam yayi basa matsawon wannan abu guda biyu ba su bushe ba saboda haka in sun bushe fa wannan grace din ya tafi wannan grace din ya tafi saboda haka kenan sai suke cewa ai to in sun bushe yanzu sun zama busassu sun zama sandararru kenan don haka kenan abubuwa masu rai ne suke yin tasbihi a cikin sama da ƙasa banda abin da ba su hankali ba su da rai ya kamar duwatsu kamar busassun itatuwa da sauransu tunda inda suna yi menene dalilin sa wa'annan za su daina bayan wato kenan sun bushe kenan ana bukatar rai akan wannan mun fahimci wannan to da wannan malamai su suka fita tafi kan cewa abubuwan da suke daidai kawai suke tasbihi ma Allah madaukakin sarki don haka akan wannan kuma har yanzu suka infare cewa in ka ga mutane suna dasa bishiya akan kabari da irin wannan ne da wannan kuma har yanzu malaman da suke cewa karatun alkur'ani a makabarta a kabari yana da amfani a kabarin da wannan hadisi suke yin infarin wannan magana cewa idan har bishiya mai rai za ta yi amfani to mutum mumini ya karanta alkur'ani zai fi amfani ga abin nan ga mamaci wallahu ta'ala ala na biyu malamai suka ce a a kowa da kowa da komi da komi kawai yana yin tasbihi ba sai lalle abu wanda yake da rai ba ba sai lalle wato kenan abin da yake da rai ba duwatsu suna yi sauran wato kenan halittu wanda ke duka suna yi tare da Allah suna yin tasbihi ma Allah madaukakin sarki cikin akwai ruwayan da aka rawaito daga Anas dan Maliki ke cewa ma min sabahin wala rarahin illa tunadi baqa'ul ardi kullum gare waye duk duniya kowane guri sai sun kira junansu suna kiran junansu wanda gurin da aka zauna aka yi ibada a kansa zai ji cewa yau ya mawari wannan ranar akan gurin da wato kenan ba a zo an zana an yi wato kenan ibada a kansa ba mun fahimci wannan so daga gurare wato kenan suna yin tasbihi wato kenan a junansu sannan akwai ruwa da tuna can ana jin tasbihin wato kenan tsakon kwani ko kuma abincin da ake ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da cewa kenan abincin da bushashe abincin wanda aka dafa shi wanda babu rai a jikinsa shi ma wato kenan yana yin tasbihi imam muslim ya rawaito hadisi daga jabir bin samarata Allah madaukakin sarki yake da yake cewa yake yake Allah madaukakin sarki da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'rifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya ni na san wani dutse a cikin makka kullum na zauciya dutse na sai ya ce ma assalamu alayka ya rasulullah wanda kuma qabla an ubasa kafin ma a aiko ni inni la a'rifuhu al'ana yanzu ma da nake muku magana na san dutsen yana nan a cikin dakin Ka'aba kafin a aiko shi ya san cewa wani dutse in ya zauce dutsen zai ce masa assalamu alaikum ya rasulullah sannan bayan an aiko shi ma kuma dutsen yana nan kuma ya san dutsen kuma yana nan har yanzu saboda haka ya nuna cewa dutse yana yin tasbihi dan haka jamadat ne haka ne idafatan akan fadin Allah madaukakin sarki yake da yake cewa ya horewa annabi dauda inna sakarna jibala ma'ahu ko yusabbihina wa tayr eh bil'ashi yusabbina wa tayr ko yawwa Allah madaukakin sarki yace ya hore ma annabi dauda wato kenan duwatsu suna tasbihi tare da shi don haka ya nuna kenan jamadat wato kenan su ma suna abin nan suna tasbihi tare da wato kenan da sauran halittu kenan kowane halitta yana halitta kuma akwai ruwayar da ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon dawowarsa madina da ya gina masallaci sai aka masa mimbari na kututturen dabino sai yana hawa kansa yana yana abin nan ko yana kudu ba da aka masa mimbari irin wannan sai aka dauke kututturen dabino aka kai shi gefe sai jama'a suka je na kuka annabi sa sau zai lallashe shi ce masa me faru ce a tukullun ana zuba ilimi a kai na yanzu an ture ni gefe ba za a sauke abin nan ba annabi za su ce kai hakuri kai hakuri za ka zama daga cikin fitattaren dabino na aljanna to kuma sahabai sun ji wannan saboda haka wannan yake nuna cewa kusan ko menene ma yana yin tasbihi ma Allah madaukakin sarki da irin yaransa annabi dauda alaihi salatu wassalam ya ji tururuwa annabi wani ne sulaimana ya ji tururuwa ta kwanta ta daga agargar sama ta yi rigingine tana addu'a Allah bada kwanki sarki ka ba mu ruwa can jama'a ku koma da zan kwan zuwa ruwa za mu je ma kada ku fitin daga yi ku eh wasu ku sun abin da ku kuma ya taba jin wata tururuwa ta ce ya ku taron tururuwa urkulu masakina kun lahadi man da ku sulaiman wa junubu saboda ka takori sauran tururuwan ce maza maza ku shige rami ga sulaiman da sauran dodonsa suna zuwa kasu ta karku da sauran suraka suna magana tsuntsaye suna magana kowanne kuma tasbihi yake yi da wato kenan yabon Allah maɗaukakin sarki ko mun fahimta ko ba mu fahimta ba suna yi da irin wato kenan nasu yara wallahu ta'ala alam saboda haka babu wani abu face yana tasbihi wato kenan da suna ubangiji innahu kana haliman Allah maɗaukakin sarki mai sanyin lamari ne shi yasa kaga yake kyale mutane har sai lokacin wato kenan kama su inda wani ne abubuwan da ake da tuntuni ya tunzura ya gama da kowa da kowa amma Allah madaukakin sarki halin ne gafuran kuma wato kenan Allah madaukakin sarki mai yawan gafara da ta mu shi mana
wa iza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura
Allah madaukakin sarki yake cewa iza qara'ta alqur'ana idan kana karanta alkur'ani ya muhammadu ko kuma duk lokacin da kake karantun alkur'ani ko jalna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati za mu sanya tsakaninka da tsakanin waɗanda ba su imani da lahira ba hijaban za mu sa shamaki masturan abin su wata kenan su cewa wannan yana nuna mana cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran makka sun kyamace shi dukkan kyamata saboda ai su rayuwar duniya suka sani ba su san lahira ba kuma ga wani ya zo zai jirkita musu rayuwar duniyar tasu ya bata ta don haka ba za su taba yadda ba saboda duk iyaka abin da za su iya yi na su gabe ci nasara ba sai sun yi to haka sai suka dauki gaba mai tsanani tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai wani lokacin in yana karatun alkur'ani sai su je su su hana ko kuma su ce ma yara ku je ku yi lagawar gawafi la'allakun taglibuna ku je ku ta ihu da hayaniya don kar ya ci nasara akwai waɗanda suka ware gurup ɗinsu musamman kamar abu jahil kamar abu lahabi kamar wali da ɗan magira kamar wato kenan waraka'a wadda ake ce mata umu jamil matar abu jahil wa'annan fitar da gaban su kwallo-kwallo tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk yanda za a yi da awansa ba za su bar ta wata kinan ta ci nasara ba don haka kinan kaga akwai matsala kenan don haka duk inda yake za su zama suna gaba da shi to wata rana kamar yadda wata kinan nana asma'u yar gidan sayyidina abubakar take cewa wannan ayin da muke karanta yanzu ta sauka akan wato kinan ita wannan warqa'u din ne wato kinan da ke ce mata ummu jamil matar abu jahil suna cikin wannan gabar sai aka saukar da tabbar da abi lahabin wa tabba don haka sai aka ji aka karanta mata hankalinta sai ya dugunzuma ya tashi ya tashi ya tashi sai inda za ta yi saboda haka sai ta kamo hanya ta yi kan annabi sallallahu alaihi sallama gaba gaba gaba gaba duk abin da zai faru tsakaninta da shi yau sai dai ya faru tana tafiya tana waka tana cewa muzammiman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina mutum da yake abin zargi mun saba masa ba za mu bi shi ba wa amruhu abaina lamarin nasa kuma miki ba za mu karba ba wa dinuhu qalaina addinin nasa ma mun yi watsi da shi ba za mu tana biya tana haka bazo bazo bazo bazo sun annabi sa sa zanne a cikin ɗakin ka'aba yana zanne a fili shi da sayyidina abubakar yana baka da hango tace mai tuga fa bayan Allah yana za ina ga kuma yau za a yi rikici da ita amma dai kaɗan ya shiga cikin sutura sai cin zola ba ta gani ba bara da ranka ya ce wallahi tallahi ba ta gani ba ta zo ta gaba gaba gaba gaba sai ta ga sayyidina abubakar abubakar ina mutumin naka na ji an ce mutumin naka ya yi mun zambo ya yi kace-kace da ni ya ci mun mutunci ya yi kaza kaza kaza sai ce mata wallahi bai ci miki mutunci ba babu abin da ya faɗa wanda yake mummuna dangane da lamarin ki ina yake ai yau ni da shi na ga abin da zai raba mu ta gama bambaminta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ta juya hanya ta tafiyar ta wallahi bata gan shi ba bata gan shi ba ta haka Allah madaukaki zai ke cewa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura duk lokacin da kake karanta alqur'ani wallahi da mu sanya tsakaninka da wa'anda wato kenan ba su imani da Allah da ranar lahirawa za mu sa shamaki wato kenan abin suturcewa wato kenan a tsakaninka da su da ka ba su iya wato kenan cutar da kai ba saboda su wa'annan gurbi idan an isa sai yana karatu za su je su kuma wallahi idan suka je ba sa jin karatun ba za su ji karatun ba yana karatun kuma wallahi ba za su ji ba kuma wani lokacin sun tafi da mummuniyar niyya kuma wallahi ba za su gan shi ba haka Allah madaukakin sarki ya kaddara Allah madaukakin sarki ya ba shi wato kenan asalin wato kenan kariya don haka alkur'ani sai ya zama wato kenan kariya a gare shi da kuma duk wanda ya yi imani wato kenan da shi wato kenan duk wanda ya imani da shi shi ma qur'ani zai zama kariya a gare shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga za ta rikita tsakanin sa da su yakan zabo su ayoyi daga cikin ayoyin alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim wa qarat to duk lokacin da ya karanta wannan wato kenan ba za su san ma me yake faɗa ba ba za ma su gan shi ba ba za su abin nan ba ko kuma da Allah yake cewa ulaiikal ladina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim zai karanta wannan aya a cikin suratul nahl ko kuma inda Allah madaukakin sarki ke cewa afara aita man yattakaza ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan saboda haka Allah madaukakin sarki sai sa shamaki wato kina a tsakaninsa wato kinan da shi da su don haka ba za su abin nan ba in ya karanta Allah madaukakin sarki kan sutirce shi daga sharrinsu ka'ab Allah madaukakin sarki da shi yake cewa wannan ayoyi na karanta ma wani mutum a kasar sham wa'ina ayoyi da muka karanta yanzu ce masa ai annabi sallallahu alaihi karanta wannan ayoyi saboda samun hijabi tsakanin sawatu kenan da abokan gaba kafirai sai mutumin ya tafi kasar rum ta raka ya zana a can tsawon lokaci sannan sai wata rana matsala ta hada su da shugabannin gari sai ya fice ya guda gari da haka sai mutane suka biyo shi da suka biyo shi sai ya zama yana karanta wa'annan ayoyin saboda wallahi da suka zo akan hanya suka zo suka wuce ta kusa da shi sun tabo da gudu a kan dawaki fafafafafafai dan kwama gefen hanya don kasu manka da shi suka wuce suka yi tafiyar da suka tabbatar yanzu kan inda a kan hanya ne ya kamata ce sun same shi suka yi kwana suna can ha yau da mun same shi suka dawo kamar za su goge shi suka sake wato kenan wucewa ba su ba wala ba su gan shi ba shi kansa imamar qurtubi yace haka ta faru da shi a cikin kurduba lokacin da haka yana karanta wannan ayoyin Allah madaukakin sarki ya ba shi wato kenan kariya akwai da yawa daga cikin bayan Allah in sun samu matsala tsakaninsu da shugabanni ko tsakaninsu da wani abu da zai ciye cutar da su sai su zaɓi wasu ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani sai ku ga sun karanta sai Allah madaukakin sarki ya sa shamaki tsakaninsu wato kenan da su to daga duk da cewa ayan ta sauka kan annabi sallallahu alaihi wasallam ne hukuncin ta yana nan akan kowa yana nan wato kenan akan kuwa Allah ya madaukakin tarke ce wa iza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaba za mu sanya hijabi menene hijabi shine shamaki abin da zai suturce ya tare to inda balagar take shine yace hijaban masturan malamai suka ce asalinsa ma'anarsa shine hijaban satira ko ya zaga cikin wata kyau na daga cikin abin da ake kira majazil mursal majazil almajaz alaqali majazil aqali hijab yanzu an yi amfani da sunan wato kenan mazari amma abin da ake nufi mai fa'il ne hijaban satiran hijabi ne mai sitircewa to ai hijabi ne ke tarewa tsakaninka da da su ko yau Allah zai sanya hijabi mai tarewa tsakaninku don haka tunda shi mai tarewa ne shine fa'il ta haka ya zama satiran kenan ko ya je majazin akali ko suka ce a yana nan akan yadda yake akan hukuncin su yadda yake hijaban masturan za mu sanya hijabi masturan ka ai daga maful ne wanda aka sitirce yanzu kenan ba kai da hijabin ya sitirce ka ba shi kansa hijabin ma an sitirce shi kaga ya zama ya zama ninki ba ninki go an sa hijabi don haka hijabi zai sitirce tsakaninka da su shi kansa hijabin an sitirce shi ba za a ga hijabin ba ko kuma da yake cewa mene ne da ya halicci sama da kasa sai yake cewa bigairi amadin tarawnaha ko ai akwai amadin din amma la tarawnaha yawa Allah ya tare sama da shamaki da ginshikin da ba ku iya gani kina akwai shamaki akwai ginshiki ko amma ba ku iya ganin sa ta haka ne akwai hijabi amma hijabin ma ba za ku gan shi ba ko ba za ku gwada aka suturce din ba to Allah madaukakin sarki ya suturce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi wato kenan kariya a lokacin da lokacin da suka yi shawara a gidan abin nan a gidan wani ne idan suka yi shawara ta karshe cewa yau kam muhammadu sai sun ga yau karshen sa duk shawa suka yi ittifaki za su kashe shi darbata rajulun wahidin ko suka ittifaki suka zaɓi samari kowace ƙabila sai da ta ba da wato kenan representative dinta kowa ya ɗauki takwabi kuma da sharaɗin ko ya yi mutu kowa ya sare shi haka suka zo suka sare shi suka kewaye gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya sa sayyidina ali kwanta akan shi gidansa cikin daren shi kuma ya tashi ya fita ya tafi gidan sayyidina abubakar da zai tafi ta shahati gojo a gabansu ya kuma karanta farkon suratul yasin har inda yake cewa da Allah bai na aidihim sadda wa min kalbi sadda fa bi na hukum la yana karantawa kuma a fili yake karantawa to amma Allah madaukakin sarki bai jiyar da su ba yace kuma shahatul wujuh kuma sannan Allah madaukakin sarki bai jiyar da su ba sannan ya ɗebi ƙasa ya watsa musu kuma ya fice tafiyarsa kaga duk wannan waqayatullahi agdad an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim wa al-qutayy saboda ka jama'a gurgurin alkur'ani babu abinda babu wato kenan maslaharsa a cikin alkur'ani duk abin da ya rikitar mana mu dawo cikin alkur'ani wato kenan akwai maganin sa to mu je mutum to rubutar yayi to alhamdulillah to alhamdulillah to alhamdulillah masha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya samu aiki da shi Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah mu rubuta ne da mu kuskure Allah ba mu ikon aiki